أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أسمع وأسلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alhamdulillah mun sake dawowa ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda ake gudanar a wannan masallaci a yau ma Allah ya sake dawowa da mu wadura inda muka kwana wanda a jiya mun kwana a cikin wannan sura ta suratul safati wanda mun kwana a cikin aya ta 148 a yau za mu tashi aya ta 149 kenan wanda a ayoyin da suka gabata daga can farkon sura kawa nan Allah madaukin sarki ya karanta mana kisoshin annabawa kamar yadda muka yi shi guda bakwai wanda kuma an kai ƙarshen su wanda a yau kuma Allah madaukin sarki zai ce gaba da yi mana bayani tare da su kuma mutanen mushrikan maka kenan wanda jiya mun ji kisan wata ƙarshe shine na annabi Yunus alaihi salatu wassalamu wanda Allah madaukin sarki ya aiko shi kuma har abin da ya faru gare shi ya faru na kifi da sauransu duka mun ji su a jiya karshe Allah yake cewa ya aiko shi zuwa ga mutane dubu ɗari kai sun ma fi dubu ɗari sai Allah ce dukkan su kuma ba amanu sun kai imani kamar da muka faɗa jiya cewa shi yasa wata ayar Allah ya tabbatar da cewa ba a taɓa aiko waɗansu wani manzo ba an ka aiko shi ga mutane wanda mutane ne sun kai imani gaba ɗaya ba sai mutanen annabi Yunusa su kan gaba ɗaya suka yi imani shi yasa Allah ce fa amanu don haka amma aka ce lokacin da za a saukar da wannan azaba din ne amma kamin kuri ya kuri da yawa kamar irin wanda aka yi ga fir'auna to shine Allah ya ce zaka da suka yi imani fa matta'anahum ila hinin sai muka jiyar da su dadi zuwa wani dan lokaci wai ma'ana shine Allah ya bar su suka ci gaba da bauta ma Allah madaukakin sarki har zuwa wani lokaci hinin din shine ila hinin qada'i ajalihim ake nufi zuwa lokacin da ajalinsu zai kare wanda za su mutu wanda ba masu kadai ba ai dama kusan kowa dama haka yake kowa dama jiran rayuwa ta ne dama kucin yana jiran mutuwa ne shi yasa ake cewa kucin ita mutuwar wai hanya ce wadda ita duniyar dama hanya ce ba dama wani gida ne na zama ba a wuri ne wanda yake kamar bai wuce kamar tsallakaci kamar gonabe ne aka yi kwalta gare shi kaga duk gonabin da aka yi kwalta gare shi don ɗaya motoci su bi su wuce kaga ai mutum ba zai iya ba zai ce ya zo ya shi hida ya zauna ga wurin ba wai shi ya ga masaukin da zai zauna ya rika kwana a wurin ba sai dai in mawakaci ne bai da hankali to aka ce ita ma duniya wai haka take ba ainihin gida ne wanda za a zauna ba wuri ne wanda yake dai kawai hanya ce wanda za a bi a wuce kawai ba a tabbata ba shi yasa ka ji maza Allah sallallahu alaihi yake fara hadisi cewa ita duniya daru malla dara da huci gidan wanda bai da gida ce ita lahira ita duniya ya ce kuma sannan malu malla malam ita dukiya ce ta wanda bai da dukiya wai ma'ana shi ne gida ne na wanda bai da gida wanda ba aikin Allah ya sa ba gaba ba ba kuma lafiyar yake tunani ba shi ne wanda bai da gida ɗin to sai ɗauki duniya ya ci kamar abin zama sai mutum yanzu ƙaramci misali ka same shi ya mallaki kuɗin da ƙaramci ƙaramci misali a cikin najeriya ko trillion biyar kuma wasu ya kaɓe da ƙari kaga in ba hauka ba ya kaga ina zai rana kuɗin tun da shi dai in dai matsala ce ta kuɗi na rayuwar duniya da shi da duk iyalan shi gaba ɗaya ya fi ƙarfin ta misali amma kuma tun da haka na so ya kuma ya ƙara kuma kai ma in ba bisan da wakila kai dan kwadago da talaka in kan mai wani aiki in ba bisan da wakila ka mai biya ka sai ka dan shawara to kaga kaga ka shigo kenan to saboda haka shi yasa sai zan ita duniya din tana da giya wanda yake da mutum ya shige ta kuma sai kaga tana ruɗe shi sai kaga shi yasa kaga Allah ke cewa innal insana la yadaga arra'ahu sanna shi mutum akwai girman kai gare shi musamman ya gare shi ya samu wadata to saboda haka shi yasa sai zama ita duniya ta kucin ba wai wani wuri da wanda yake madawami ba wuri wanda yake na tabbata ba amma sai kaga wani ya dauki ta matsayin matabbaciya sai kaga a lokacin da karamci yanzu mutum ya shekara hamsin amma wannan lokacin zaka ji an ce ya sai gida na miliyan dubu kaza kuma ya san da gidan ya san da dai da aka yi sai ya rage gidan nan mutuwa da ya sani amma yanzu ya ƙara sayan shi sai ka ji an ce ya saye shi ya saye shi ya saye shi to kaga shi yasa sai ya zama sai mutu ya ta kallon shi mutuwa kwata kwata baya kallon ta kuma alhali mutuwa kowa ya isa ta babu wanda bai isa mutuwa ba gaba ɗaya kam shi yasa kaga idan mutum yana ganin cewa sai an tsufa ne ake mutuwa tun da kaga ana gani wasu sai su tsuwa ake mutu suke mutuwa din to shi ko Allah ba da sarki da gada mutane cewa ba sai an tsufa ne kawai aka mutuwa ba to sai kaga wani lokaci wanda shi ba tsoho ba kuma shi ba yaro ba kuma shi kenan sai a ga yaro su don a gwada ma ba sai wanda tsufa ƙwarai ba sai ya rasu yaba wanda su wadda kuma wani lokaci kuma sai ka ga wani matashi ne bai wuce shekara talatin ba haka ga ko talatin da wani abu shi kinan kuma sai ga rasu yana cikin jika'i ne don a gwada ma shi ma kowa da ya sayanta haka nan kuma wani lokaci sai ka su ɗan shekara ashirin ma da wani abu ko ashirin ɗin ko ma ƙasa ga ashirin ɗin kaɗan shi ma sai ya rasu shi kinan wani lokaci kuma sai ga yaron da aka yi ma bai wuce an yaye shi ba shi ma wanda lokacin da aka ayyana jariri wacce kwana ɗaya ko kwana biyu ko ba shikenan ko suna ba yawa shikenan sai ya rasu wani ma tun kame ya zo duniya sai ɗaya ya ayyana shi baya da rayuwa ne saboda mai wato Allah gwada mata da kowa ya isa ya mutuwa ba wai wani wanda ya isa mutuwa da ba yake ba inda lokaci gare ta da matsaloli za a samu inda kamar a ce kowa an ɗebe adadin shekaru kamar yanzu misali sai a ce ai Allah madaukin sarki ya ƙayyade duk mutum bai mutuwa duk wanda ya kai shekara misali a ce da kai shekara arba'in misali zai mutu to kaga da mutum ya san ya kai talatin da wani abu in ka'ida ce misali wanda ba a wucewa da an gane to ai kaga da an kai talatin da sai mutum ya ce sai saura goma kaga sai ya ce sai an kasa an raba hudu ya ce ya kashi uku kenan a saura guda kaga da an shekara guda sai ya ce saura tara kuma da haka za a yi tafiya da balle an kai saura wata guda subhanallah idan nan ma kuma sai ga an kai ana cewa sauran sati guda to kaga da an samu haka nan suka isko matsala ta shiga shi yasa ake ba da ya kare wani mutum sarki ne to sarkin kuma kima ta mai yawa sosai da gaske an yi neman magani ga masu ba da magani a rage mai wannan kiba an yi an yi amma an ka samu magani za a rage wannan kiba din kashe sai aka samu wani mai ba da magani ya ce to shi zai iya bashi maganin da zai rage mai wannan kiba aka ce to shi kenan bismillah yanzu ya gwada to shine yace yan abuwa da za a yi daga baya sai ya dawo ce to sai dai matsala guda ko da an yi maganin bai da wani tasiri kwarai tun da dai ya kusa mutuwa bai wasu sauran kwana arba'in ya rasu to yanzu ko an yi maganin nan ko da ta rage ya bata da wannan kwanaki kenan gala ba shaka na to shi ke sa ga cewa a tunan ku ya ma yi lahi ya za a iya kawo ma sarki wannan magana a ce ya kusa mutuwa saboda haka sarki sa ta yaro shi ma an ce an kulle shi saboda shi da aka faɗa ya zo ba da magani kwanin kai shekara wata magana da wata rawa to shi ne karshe sai aka zo aka ci gaba da lissafin kwanaki ta da an kwana guda sarki ya san burgusa da an kwana guda ya san da burgusa karshe ana nan nan sai da kwana na arba'in zai cika ana gobe kwana arba'in kaga da sarki yana ba kwana da duniya kenan shi ne aka zo ranar kwana arba'in da bayan sun cika daidai cif to sai ga sarki bai mutu ba kuma sai yasa ta yi azura wannan mutum ne wanda ya mai ya faɗi wannan magana wannan bai bada magani ɗin aka zo da shi cewa to me yasa ya ce sarki sura ko kwana arba'in ya rage zai mutu to yanzu ga shi ya ce kwana arba'in mutu ne me yasa saboda haka yanzu a mai hukunci ne ba to shi ne sai ce to shi da magar amince shi magani ya gace baya ce don sarki ya rage kewa to lokacin da ya faɗi cewa sura kwana arba'in sarki ya mutu to sarki ya katse ya shiga wani hali lokacin sarki da zamu da sauran abuwa sai ga shi ya rame na maka kamin kwana arba'in duk sai ga shi ya rame to kaga magani ya ci saboda haka shi saboda haka dama ko can shi ba wai ainihin ya san kwana arba'in ya rage ba kawai yayi wannan ne don ɗaya sarki ya kace haka ɗaya ya tashi kaga da zamu sai sa kusa mutuwa kaga sai ya magana ba to shi kenan sai ɗaya kaga magana mai hukunci zuwa ta soke to saboda haka kake nan da haka Allah yake yi a ce tsoron kwana kaza kowa a faɗa mai adadin shekarun da za yi to lalle to amma sai Allah koya wa mutum gashi gashi ya kusa mutu amma bai sani ba gobe gobe za ka mutu baka da labari abin da kici mutum yana lafiya wani lokaci in zai kwanta da amma kawai sai a ce a tashi kuma gashi yau ai wani ya rasu kaga duk an share wannan ba adadin misali balle irin yanzu zamanin yanzu da mutuwar da da arafa da yawa ko Allah ta mu cika imani tun da zo gashi na abba sun yawa yanzu mutum ya kwanta ana lahar shi a ciyar shi kenan ko kuma a kawai kwana ɗaya kwana biyu da shi lafi gajan ciyar su ko kuma yana lahar a tailor kawai sai gajan ciyar haɗa mota ko mashin ya mutu shi kenan yanzu yanzu za ku rabu da shi ba sai a ci abu ya faru kuma ya ce can a ce ya yi gamo da wasu miyagu Allah ya kiyaye mu kaga duk an gashi nan to shi yasa ba babban abin da an maganin duniya ga kawai maganin ta guda ɗaya ne kurum ko kana yaro ne da kurce ka ko kana tashi ne kai tsaye kai ne kai ta himma da kokari duk wasu ayyuka na alheri da kai kawai na aiki Allah kai ka tayar su shi kadai amma ga duniyar ka amma in ba shi ba duk wani wayo naka da baro naka yake banza da kai ba ka iya kauce mutuwa nan sai ka yata kuma kowane lokaci ne amma ka kada zaran ka ta kokari duk inda wani aikin Allah yake kana kokarin kai kanka cikin wurin duk kuma ka katsa baya baya kaza kana gaba gaba an kani yawa in katsa can da baya baya ka ka samu rangwami shi kadai ne amma ga wannan gabuwa ko da zaka mutuwa da amma ka san akawun ɗinka ka dan sai ba abubuwa ciki to Allah ya samu dace Allah kuma ya samu cikin imani a farkon sallar sallama to wannan shine a Allah ya jiyar da su mutanen annabi nuhu da zuwa wani lokaci shine jin dadin saboda shi wani Allah ko tan ba ba wani abin da jin dadin duniya dan kadan ne a wajen Allah barkin sarki to shine sai Allah yake ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fastaftihim ka tambaye labarin ka tambaye labari ga su mutanen makka shin wai ala rabbika labanatu yanzu ubangijin ka shiyar da ya'ya mata saboda ka san cewa suka yi Allah mu da sarki shiyar da ya'ya mata haka su mushrikan a Makka suke faɗa wai cewa manzo Allah sallama ana cewa su Qurayshawa da suke faɗi haka ne kamar yadda Imam Al-Baihaqi ya rubuta a cikin littafin shi na Shu'abul Iman cewa suna cewa wai Allah yana da ya'ya mata ne su ne mala'iku to shine sai Allah yake cewa yanzu ban tabbata to ka tambaye su yanzu shin wai al-rabbikal banatu yanzu ubangijin ka shiyar da ya'ya mata biza amihim a cikin bisa gare ya wasu suke cewa annal mala'ikata banatul lahi cewa wai mala'iku ɗaya Allah ne sannan walahumul banuna su kuma su da yaya maza kuma ko saboda su ka'ida aka yi su mutanen makka ne ba su son ɗaya mata kwata kwata da zaran an ka yawa mutum ɗaya mace wai shi kunya ma ya kaji shi a gaishe wani hama mai ɗaya mace kwarai da gaske shi bai ma so a haɗa mai ɗaya mace an kafa kwata kwata ƙarshe kuma sai ta dan fara girma da zai dauke ta sai rami gina da ranta jiwa ta mai kasa wani shike ta mursa haka suka yi wai su ai da mata a kunya ne saboda idan za a yaki ba su zuwa wani yaki ba su da ka gane shikenan saboda hauka ka san da a lokacin jahiliya ba a da aiki sai yaki yaki dan abu ba da ba wani abu ba dan abin da yanzu inda kuɗi za a yi misali kila bai wuce naira 100 ko naira 2000 shikenan ya zama sarki ya fada tsakanin kabila kabila ai ta kashi kashi shikenan haka suke to wai shi yasa su da mata gare su ya abun kunya ne wai saboda su mata ba su zuwa wurin yaƙi ba su kaza ba su kaza to sannan kuma suna tsoron wai talauci wai saboda ai su ɗaya mata tun da su ma ba su ta su nemo ba kaza ba kaza don aka talauci zai masu yawa tun da ci da su ɗaya ka su mata ba su ba su da wani aiki to amma da wasu zuciya zuwa ci duk ba haka nan bane ba amma ai kaga ai ba masu yancin mutane ba haka nan bane tun da sai ka ga wani ga da ɗaya maza don maza ne gaba ɗaya bai ma da mace ko guda amma sai haka gashi ya tsufa amma yana ta wahala bai ta mai taimako da cikin su ba kan akwai wannan wani kuma sai gaba da duk ba su dai a gare shi gaba dai amma kuma sai ka isko kuma suna taimaka mai yana jin daɗi kwarai da gaske to saboda haka ba haka na abin yake ba shi a wajen dukkan su gaba dai duk daidai suke wajen Allah kuma kan mutum ya bance ma duk wanda Allah zai bashi ji bai ji daɗi ba shi wani yana can ko naira miliyan nawa aka sai da dan yana iya saye ko mace ce ko saboda shi bai taɓa haihuwa ya ci gaba ɗaya to kai kuma sai Allah ba kuma ka san wani lokaci har cikin mutanen mana ana yi wani jahilci cikin wannan ɗin sai ka ga wani wani shi ya fi so a yi haɗar da yawa ci na miji tsara miji har gobe akwai wasu masu yin wannan wata to kuma ba haka bane gaskiya wannan ba tsari bane dukkan su gaba ɗaya kowanne daga cikin su watan rahama ce kuma baiwa ce ta Allah saboda haka a in kana so a gane haka sai ka tambayi wanda shi bai taɓa haihuwa ba gaba ɗaya kuma wani iko na Allah ka san duk ta kowane irin hali shi Allah maɗauki sarki da aiko manzo Allah sallallahu alaihi da ba kwacin bai zama karantarwa gare mu to shi yasa sai ya zama komi an yi mashi an ba shi zai maza kuma an ba shi mata za ka an soka mashi kowane yana da zuwa kaga kenan kai in yanzu zama ɗayan matan ɗaya gare ka to kaka mace annabi shi ma na da ɗaya matan in mazan ɗaya ne an gare ka kaka mace shi ma maza Allah yana da maza in kuma an sulka mata maza da mata ne to haka na shi ma maza Allah kai mashi ɗin to kaga irin wanda ke da sannan kuma in kuma gaba ɗaya kuma wanda Allah ya jaraba ne wanda gaba ɗaya bai haihuwa ɗin ne shi ma kan mutum ya damu ai matan na maza Allah salama duk ba su ne su kai wa shi ya matar shi ta farko sai da Khadija duk istihadiyar shi gaba daya duk duka radiyallahu anha in bada guda sai Ibrahima shi ne daga matar su kibiya ita kuma matar su kibiya ba matar shi bace ku yanga shi ce haka yasa naka ta haife shi saboda haka sauran matan gaba daya su haifa da maza Allah ba don haka in kai ma baka samu yarwa ba ko kuma ke baka samu yarwa ba to ba haka na ba har manzo Allah ya rada shi ma ya haka nan gasar da aisha ya riya ce budurwa maza Allah ya wuri sa amma ba su taba haihuwa ba gaba ɗaya ko ka ji ana ce wata umma abdullahi kuna ji ga arabu da zai ce umma abdullahi ana mata alkunya ne da dan ya uwarta ba da dan tayawa bane ba amma ubin ta biba kan ita da shiya to sai ana cikin da kaga mutum dan wane ko kuma dan kane ne kaga wannan dan gare shi to shi ne aka mata da alkunya shi ba ainihin ta haifi shi ba to kowanne dai wai don ka sani in an baka ɗaya in ma ba baka baka sani akwai waɗanda manzo Allah sallama ya aure su kuma ba su haihu ba kaga in magana daraja ce ko wani abu to kaga ba kai kusa ga manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam saboda haka duka kowanne dai gaba ɗaya cutar ba ne Allah yake ba kowanne don haka kowanne abin da ake fata dai a samu wanda yake na kware to su suna kin mata ƴaƴa mata su mutanen mushrikan baka din amma kuma sai suna cewa shi Allah yana da ɗaya amma kuma sai dai ɗiyan mata ne shi kuma wai mala'iku su mata ne subhanallah to shi na lagi sha yanzu ku adda ɗaya maza shi kuma Allah mu dauki zaki shi adda ɗaya mata shi zaka taɓa wani rikici ko alakum adh-dhakaru wa lahu al-untha tilka idhan qismatun biza yace yanzu ko da daya maza shi Allah shi da mata yace ai ko wannan rabo ne wanda kuka yi na taurewa wanda kuka yi ciki ne ba tunda ku ba kusun maza ga amma kuma shi Allah ba kusun mata amma shi Allah da mata ne kuma irin wannan bangun da makocan na jingina ya'ya ga Allah madaukin sarki to ba babban magana mai girma kamar irin haka don magana ce mai girma wajen Allah madaukin sarki cewa Allah yana da dadin nan shi zaka ce lam yalid wala yulad shi Allah bai haihu ba kuma ba a haife shi ba shi zaka ji wata ayar yake faɗa cewa wato su mutanen Makka suna cewa wai Allah yana da da yake cewa takadu samawatu yatafaddanna minhu wata shaqqul ardu wata khirul jibalu hatta an da'u lirrahmani walada yace ai sammai sun kusa cikakkece duk su haɗo makasa sannan ƙasa ita ma ta kusa duk ta yanke gaba ɗaya da mutane a cikin ta saboda an ce Allah yana da wanda za a ga sanin girma abu ba ƙarfi ba ne ba to dama ko can an saba daga sa nemo ɗaha in ka gama yana neman ɗako can don tunanin in ya tsuwa nan gaba ya samu ya taimaka mashi to shi allah ba ya tsuwa ne kuma mutum yana neman ɗa don in nan gaba in ba ya duniya ya mutu ya samu wanda zai gare shi to allah bai mutuwa to mi zai sa ba kashi ɗani mutum wanda yake yana neman kuma ɗa wanda zai taimaka masa saboda kasawa sai don ko yana son ya yi wani abu ya san da wani abu mai yiwuwa gaisa ya samu mataimaki to shi allah bai bukatar mataimaki komi yana da yi shi mai iko ne kaddirun da shi ala kulli shay'in to kaga shi kenan duk wata lalura ta kasa a nemi da to shi Allah baya da wannan lalura to kaga menene fa'idar da kake na gobe gidan kin sarki to shi yasa da aka da masu cewa annabi Isa dan Allah ne malaiku ayan Allah ne dukan su baki dayan su duka yanzu suka Allah ba sarki baya da da lam yalid wa lam yulad shi bai haihu ba kuma ba a haife shi ba saboda haka shine na Allah yake magana cewa Allah rabbika al-baratu yanzu shi ubangijinka shi da ƴaƴa mata wala humul banun su kuma su da ƴaƴa maza Allah ce am khalaqanal mala'ikata inatha shin ko kuma halarci su mala'ikun matsayin mata wa mushahidin kuma suna halarci wurin gaba su hankali wai ma'ana da hanka halarci mala'ikun suka ce kuma ai mala'ikun nan mata ne shin gaban su an kai wannan halitta din wanda suka tabbatar da cewa wai ayan mata ne to gaban su an kai hakan wa mushahiduna sai Allah ce ala tsara ka ji innahum haqiqa su waɗannan kafirai min ifkihim wannan magana min ifkihim daga cikin kirkirin ƙaryar su ce la yaquluna suke cewa wai waladallah wai Allah ya haihu shine bi qawlihim al malaikatu walatullahi da suke cewa malaiku ya Allah ne wa innahum lakadibun Allah ce wallahi ƙarya suke yi shi yasa kaga an samu wanda suka ce malaiku ya Allah ne wasu kuma suka ce uzairu dan Allah ne kaman ai mun ji jiya ne shi muka yi shigo cewa wanda ya zo a baitul miqdasi ya ga gidan ya rushe ko to shi ne wai lokacin da yawan na mutuwa ta shekara ɗari don ga lokacin sai ya dawo gida to da ya dawo littafin nasu na attaura ko da ya taho gaba ɗaya duk ba shi duk ba wanda ya duk ya ɓace gaba ɗaya daga gare su shi kuma da makocin mahaddaci ne ya haddace wani littafin na attaura ɗin wani iko na Allah kuma aka ce wannan shekara ɗari ɗin da ya yi ko da ya dawo nan ya ba ƴaƴan shi misali sai da ya tafi da ya dawo sai da an kai ta bincike wakana a gane shi ne wani masan shi ba tun da shekara da jirgin kuma tun bayan za a gane shi ai ba da za a gane tun da dukkan masa da duk wanda a tare da shi sun mutu yanzu to shi ne sai da an kai da kyan ba a ga sai da an ka ta neman alamomin da za a gano cewa shi ne yana da alama ai shi uzairu da ya tabbata yana da alama kaza ga wasu kuma tira ka samu sannan a gano shi ne to sai gashi wani iko na Allah ke malamai suke cewa sai gashi aka zo a shi uzairu gashi ya dawo gida ko da yake ta wannan ya ta kuma yana da yaya sai gashi yanzu ya da amma shi wanda yake haka ne ya tashi wa gane bai ƙara tsuwa ba wanda ya mutu haka nan ya tashin da ya yi sai ga shi ya dawo gida daya da sun yi shi tuba to an shiga ana shekar 100 da wani shi kuma shekar 100 ba tun da shi can mutuwar da ya ba kara ga kullum shekaru suna nan to da an ka dawo kuma sai sun ka gaba daya duka littafin nasu na taura ya haɓa ci gaba daya ba shi sai ga sanadiyya ce sun ka sama taura da shi da mariya hada ce shi to shi ya zo ka ce a tuba ga ɗan allah ne kaji ne sun sun shi ɗan allah ne shi wasu ma sun ga ce Allah ne gaba da haka suka yi to duka ne an samu irin waɗannan ne masu yawa uzurin da lahi ko isa annabi isa dan Allah ne ko kuma malaiku ɗaya Allah ne duka an samu waɗannan abubuwan gaba ɗaya dama shi yasa kaga wasu kuma sun gara suka ci annabi isa ba dan Allah ba da Allah ne ma gaba ɗaya kai shi yasa kaji a wato wani malami ne wani kirista ne ke ce mashi suka magana akan wai annabi isa wai dan Allah ne sai ce wai amma dai akwai mamaki wai shi Allah da zai haihuwa nan dan wacce mata ya aura hada wadda sun kawai shi ya haifi shi yanzu sai ce a to ai wai ai aron cikin maryam ne an kai sai an ka haife shi da ita sai ce amma ko ni kaga ko ni zan haifa gida ba sai na ce wani aro wani gida ba cikin gida na ne wani kafa ba sai na ce aro ba balle Allah mu dauke sarki yace kuma yanzu kaga kuka cewa ba shi annabi Isa din nan Allah ne kuma an kashe shi yanzu shi Allah duk da zai haifa da guda ɗaya zai haifa kai ne guda ɗaya ya haka ba zai kwana guda tal kuma a kashe shi kuma shi bai kara haihuwa wani ba ya ce kaga abu ai ba zai yi ba to saboda haka Allah madaukakin sarki ba ya yarda a duka waɗanda shi saka ji ya ce inna lakali kuna ƙarya su suke Allah ba ya yarda ko kada to shi Allah ya cewa astafal banati astafal banati shi shi Allah madaukakin sarki yanzu ya zabe ya haihi ƴaƴa mata ne alal banina bisa ga ƴaƴa maza sai ya zama shi kenan mamaki ya haihi ƴaƴa maza kamar irin wanda su kuka haiso amma kuma shi kuma sai Allah ya yi ‘ya'ya mata ba mazan ba ya ce ma'alakun kai mata hukumuna me yasa me ku me yasa kuke wannan hukunci wanda yake hazar hukumar fasiri wannan hukunci ɓatacce a wannan hukunci wanda yake na shirme ku kuna sun ‘ya'ya maza amma ku jingina Allah mata afala tazakkaruna yace shi me yasa ba za ku astu ba ku gano ana cewa afala tazakkaruna ko afala tazakkaruna biyayi ana karanta haka ne shi ne afala tazakkaruna me yasa ba za ku azantu ba ku gano cewa Allah madaukakin sarki ya tsaka ba da da أم لكم سلطان مبين أم لكم سلطان مبين فاتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين
sai Allah madaukin sarki ya ce to shan amlakun sultanin mubinun ko kuna da wani dalili ne wanda yake mabayyani wanda za ku tabbatarwa na hujjoji da dalilai waɗanda za su tabbatar da cewa Allah yana da ɗaɗe kuna da shi ne shine an lakum sultanul mubin ko kuna da hujja mabayyaniya to in kuna da tafa'atu bi kitabikum ku zo da littafin naku wanda aka gare ku in dai haka ne in kuntum sadiqina in kun kasance masu gaskiya da cikin cewa Allah ya rada aka ce ba tu bi kitabikum din nan at-taura shine ku zo da littafin at-taura na cewa Allah ya rada amma an ce kuma nan ai ana magana ne da su mushrikan makka kaga ba magana a ce a kawo at-taura bane tunda su kucin ba su da wani littafi gaba ɗaya su kucin ba ta bayan kuma su da masu ruwa a garin su na makka ba balle a ce suna da wani littafi ba saboda haka ba cewa watan a kawo littafin a taura ba zai yi munasaba da nan wurin ba wallahu a'lam to shine fatu bi kitabi kun kuntum sadiqin sai Allah ya ce wa ja'alu sun sanya su mushrikan barka kenan bayyana tsakanin shi Allah mulkin sarki wa bayyana jinnati da kuma tsakanin shi da mala'iku sun sanya nasaban dangantaka ta jini da shiya tun da ayyada an ce wani babanka ayyar kaga dangantaka jini sashi kake nan ba ma wanda ya fi gaba ayyar ko dai wanda kuke da alaka ne wanka ne ko kanin ka ne ko wan babanka ko kanin babanka ayyar kaga da an ce ga wanda kuke da shi to kaga nasaba ta jini ta shiga kenan to shi ne yake cewa wasu sun sanya bayyana hu tsakanin ubangiji wa bayyana jini da kuma tsakanin su mala'iku nasaban sun sanya dangantaka ta jini tsakanin su amma kuma wala qad alimatul jinnatu hakika su mala'iku ai sun sani innahum cewa waɗannan kafiran da suke cewa Allah yana da da la muhdaruna to mala'iku sun san cewa za a halarto da su cikin azabar da mutane wanda ana cewa abin da sake ce ma su mala'iku jinnatun saboda ana cewa dukkan abin da ba a gani da ido shine za a ci ba jinna kaga aljannu ma ana ce musu aljinnu ko to shi yasa kaga da wanda a cikin ciki shi ma ana ce mashi janinun da larabci janinun aljanin saboda ba a gani shi da ido to shi yasa aka ce shi ma nan ake cewa mala'iku middle jinnat da aka ce malaiku ne amma kaga ni ne kuma ba da wani mutum a ɗaukar abin ka sai a ce aljannu na wani gago saboda haka jinnat da malaiku ake nufi shine sun sanya tsakanin Allah da malaiku cewa wai akwai nasaba ta jini tsakanin su amma su malaiku sun san ko alama sun san cewa duk mai wani wannan magana da muhu da ruwa za a halar su za a sanya su a cikin wuta ya ce subhanallahi sarki ya tabbata ga Allah amma ya sifuna dangane da abin da suke sifanta Allah da shi cewa bi anna lillahi waradan wai cewa Allah yana da ɗa to Allah maɗauki sarki sarki ya tabbata gare shi ba ya da ɗa ko kadan fa'in na ku sai Allah ce hakika ku wa ma na ya ce na shi ne ke cewa to subhanallah ya sarki ya tabbata ga Allah amma ya sifun dangane da abin da suke sifanta Allah saboda haka su waɗannan kafiran da suke ce ma Allah yana da ɗa za a sa su wuta illa ibadallahi al-mukhlasina sai dai banda bayan Allah wacan waɗanda suke na ƙwarai bayan Allah da Allah ya tsarkake su kan banda su ba wannan ne su da suka jingina wa Allah da ba ko wani abu kama da haka ba to su ba su cikin wadanda za a sanya wa cikin wannan wuta din fa innakum haqiqa ku fa innakum wa ma ta'budun ma
sarki ya ci gaba da cewa fa'in na ku ya ce lalle ku wa mata abuduna da abubuwan da kuke bauta mana goma kanku ku sani ma an tuma alaihi ba ku kasance ga tare da ku da waɗannan abin da kuke bauta maɗin bi fatini na kuna iya fitinar wani mutum kusa ya kafe ya bar Allah ba wai ma'ana da ku da abubuwan da kuke bauta maɗin ba yadda za a yi ku taru ku zo ku batar da wani wanda dama Allah ya shirya da shi shine ma'anar ma antum alaihi bu kasance akan wannan abin da kuke bauta ma din ku zamo bi fatidina masu fice da wani wanda za ku sa ya kafirce ba illa man huwa sadir jahim sai wanda ko can mai konuwa ne da wuta shi kada za ku ibatawa wai ma'ana shine sai wanda dama cikin ilimin Allah Allah ya kaddara ko shi wannan kafiri ne shi ko ba zai imani ba kuma sannan Allah zai kora shi da wuta to irin wannan shi kada za ku ibatawa amma mutakar ba haka nan ba ba wanda kun ka isa ku batar sai wanda yake sadir jahim zai kono da wuta fi ilmin Allah tabaraka ta'ala a cikin ilimin Allah madaukakin sarki a goma min na aka ce qalis bilu mala'ika jibril ya faɗa da nabi sallallahu alaihi wasallam ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mashi wa ma minna wato mu ai babu wani babu wani daga cikin mu ma'asharal mala'ikati ahadun babu wani ɗaya daga cikin mutanen mala'iku illa lahu maqamun ma'lumun sai yana da wani matsayi wanda yake sananne wanda yake da yake bisa mawata cikin samai ya'budu Allah fihi wanda yake bauta ma Allah cikin shi la yatajawazahu baya kitare shi wa inna haqiqa mu la nahnu safuna mu masu yin sahu sahu ne wajen sallah wa inna haqiqa mu la nahnu al-musabbihun masu yin tasbihi ne ga Allah muna tsarkake Allah shine al-munazzihuna lillahi ko al-munazzihuna Allah masu tsarkake Allah ne amma la yaliqu bihi dangane daga barin abin da bai dace da shi ba a aka ce nan wata shi nan mala'ika biyu da yake ga manzo Allah haka din wanda duka malamai sun kawo cewa wasu ce sabda yake ga mashi haka nan wasu ce ne na farko Allah ne ka magana din amma matsayin hikaya daga su mala'iku din cewa mala'iku da suke faɗan haka wasu kuma suka ce mala'ika jibril ya gaya manzo Allah sallama haka a daren da an kai Isra da Mi'raj da shiya domin da aka tace sama bayan an kai sama ta bakwai kuma ya kai ga kujira ta shi mala'ika jibril ya zauna to sai yake sai sai manzo Allah sallama yake ce bashi to amma kai ne kake gwada mana hanyar tafiya kuma gashi ka zauna kan kujerarka yanzu a zai gwada ma hanya wajen ci gaba da tafiya sai ya ce washi aiwa ma minna illa lahu maqamun ma'lum to ai kowanne daga cikin mu yana da matsayi sananne wanda bai wuce shi saboda haka shi baki iyaka ta kira shi ma ba zai iya wuce nan ba wai ma'ana kowanne daga cikin su mala'ikun nan kowa da nashi matsayi kowa da baki inda bai iya wuce wannan gurin aka ce kuma wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum kowanne yana da wurin tsayawa wanda yake yana yin ibada wanda wani ya yi sujada wani ya yi ruku'i ga su haka su cikin ibada shi yasa wani hadisi wanda maza sallama yake faɗa cewa watan sama ta yi wata ƙara ya ce kuma ya cancanta sai wannan ƙara ɗin ya ce babu wani wuri inda mutum zai aza ƙafa ta cikin sama face akwai mala'ika nan wurin wanda yake ya yi su da kuma ya yi rukun wurin duk girman sama da duk saman gaba ɗaya ɗinsu to kaga yau mala'ika ya isa a ce ba wani wuri inda za ka aza dudduke ƙafa ka guda wurin wanda ba mala'ika wurin shi sa ka take cewa bai baitul ma'mur wanda wannan baitul ma'mur ana yake wajen sai ga Ka'aba a can sama amma don haka mala'iku ana suka yi dawafi gare shi kullun aka ce kullun sai mala'ika dubu saba'in ya yi dawafi ga wannan baitul ma'mur din kuma in mala'ika na dubu saba'in suka yi wannan dawafi in suka yi ta ba su ƙara dawa kuma shi kiran har abada gobe wasu ne zaftarwa kuma har duniya ta ƙari za a yi haka da kuma ba su ƙari mace shi yasa ka je cewa ma ya alama junu da rabbika illa huwa ba wanda ya san iyakar adadin yawan rundunar ubangiji sai shi shi kada shi yasa kaga su kafirai da Allah ke cewa alaiha tis'ata ashar ita wuta akwai mala'iku guda tare da masu tsaronta sai aka samu wani kafiri mai izgi ana cewa shi abul ashaddi wasu yake cewa to ashe ma kenan manzo Allah ma bai da mace maka da yawa su tare dai kawai saboda ka sai ci shi a bashi da guda bakwai cikin su duk yana yawa da su ba sauran kafiran su kuma su dake sauran ko haka ce ne to kaga irin wannan ke shi sai Allah ce ko Allah ba wa ma ja'alna idatu illa malaikatu Allah ce malaiku ne ba gwagwai da sani ba mutane ba ne ba ka kuwar ko dai mutane ne aka ce mutum tara aika sanda komi kare na su ne da waya dai a ce ka yace su balle mala'ika wanda guda ɗaya an ka ce a wakita shi ga duk duniya gaba ɗaya shi ta to ka gani to shi yasa a runduna ta Allah ta mala'iku ba ta da iyaka to shi yasa yake don haka kowanne daga cikin mu watan yana da matsayi wanda baya wuce nan wurin don haka mu kan muna kowa mala'ika bai ce bai wuce nan wurin shi yasa aka kawo rafraf shi ya wuce da manzo sallama aka je sama aka yi wani abin aka yi shi maka da malaka jibril sai abin da aka yi ba shi yasa ka ji sai da Aisha radhiyallahu anha ta tambaye manzo sallama cewa to wai wai da aka yi wannan abubuwa da kai manzo Allah naji Allah yana faɗa cewa fa auha ila abdihi ma auha sai Allah ya yi wahayi zuwa ga bawa ne na abin da ya wahayi wani mina ne wanda aka ma wahayi ya ce wani kiko sirrin da Allah ke so ya gaya waki to saboda haka wani abu ne sai tsakanin manzo Allah sallama da shi da wani zuwa ga sarki to shine Allah madaukakin sarki ya ce haka mala'ikun suna faɗa cewa wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum wa inna la nahnu safun mu masu yin sahu sahu ne wa inna la nahnu musabbihun masu yin tasbihi ne ga Allah wa in kanu wa in kanu la yaqulun law anna 'indana dhikran min al-awwalin lakunna 'ibadallahi المخلصين فكفى
ya ci gaba da faɗa ya ce wa in kanu hakika su waɗannan kafirai din sun kasance kafiran makka la yaqulu na suna cewa law anna indana dhikran ai mu inda muna da mu wani littafi wanda an saukan muna min al-awwalina daga cikin irin littafin farko da aka saukar ai lakun na ibadallahi al-mukhlasina da mun zama bayan Allah mu ma na kware masu bauta ma Allah inda an ka aiko mu da annabi wai ma'ana shine kamin a sauko musu da manzo Allah ke nan sallallahu alaihi wasallama ya zo musu da alqur'ani shine suke cewa wai inda su ma an aiko musu manzo da sun yi imani haka suke cewa ko kamar ayar da muka riga da muka rusa ta baya wa qasamu billahi jahada aymanihim la in ja'ahum nadhirun la yakunanna ahada min ihdil umam mun rusa ta baya wanda suke cewa inda za a aiko musu da manzo da sai sun yi kowa ma shirya gaba ɗaya haka suka cewa wanda duk duniya sun sai kowa zama shiryu inda an aiko musu manzo su ma kamar da aka yi to sai gashi Allah ya aiko musu manzo kuma suna kamar shirya to shine suke cewa wai lakon na da mun zamo a a na lakon na ibada lahi mukhlasina da mun zamo bayan Allah wanda suke masu ibada masu bauta ma Allah shi kadai sai Allah ya ce amma duk da haka nan fa kafaru bihi sai ga so ga kafin shi da shi manzo wannan shi littafin da muka aiko musu wai can da suke cewa da an ba su irin littafin mutanen farko wai irin littafin at-taura ko kuma injila ko zabura da sauransu waɗanda aka aiko ma al'ummar su gabata wai su ma inda ko a ce an aiko musu da ainihi littafi kamar wanda aka aiko mara waɗancan su ma wai da sun yi imani to shi na lalace an aiko musu amma fa kafa musu suna kafin ce bihi da shi littafin din allazi ja'a wanda yazo masa ruwan alqur'ani shi ne alqur'ani al-ashraf wanda yake shine mafi daukaka min tilkal kutubi daga wadancan littafan baki daya Allah ya ma kiyaye su ba saboda ya alamuna da sannu za su sani wato ina bana ne haƙiwa ko kamar yanzu ne sai ka ci yaro bari bari ko ya ki bari sai ka ci to tai kai aiwa ai ka san da yace akwai a wani dabi baya to shi ne Allah ya ce to ba saboda ya alamuna da sannu za su sani ko tunda har aka ce wa suka ce haka kuma gashi an ka aiko da tabbata kafin shi ne sai Allah ce wala kad sabaqat kalimatuna wala qad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun fatawalla anhum hatta وأبصرهم فسوف يبصرون
sai Allah maɗaukin sarki ya ce wadda ƙan saba ƙan kalimatuna haƙiƙa kalmar mu ta riya na cewa za mu bayar da taimakonmu la'ibadin al-mursalina ga bayanmu wanda suke manzanni shine da Allah ya faɗa cikin wata ayako la'aghalibanna ana wa rusuli ni da manzanni na mu ne za mu rinjaya bisa ga ainihi dukkan watan kafirai baki daya to shine wala kan sabakat kalimatun hakika kalmar wuta cewa rinjaya ta riga lil ibadil mursalina ga bayan wanda suke manzanni innahum hakika su manzannin mu lahumul mansuruna su ne abin taimako mana Allah zai taimake su ya ba su nasara bisa ga duk wani wanda ba su ba sannan wa inna jundana Allah ta hakika rundunan mu shine ta mu da kenan lahumul ghalibuna yace wallahi su ne masu rinjaya al-kuffar da kafirai bil hujjati da hujjoji wan nusrati alaihim da kuma samun nasara akan su fi duniya a duniya a su zar samun nasara ko mi ta dade sai Allah ya ce mata wallahi adahu ya manzo Allah sallama ka kaura kai daga bayan waɗannan kafirai hatta yi har zuwa wani lokaci kawai kyale su dan jira mara dan da aka taba su dai har zuwa wani lokaci kamar kenan kuma hilal kafirina am hilal murwaida dan cikin ta musu har zuwa wani lokaci akwai abin da zai gogare su wa amsirhum ka dan saurara musu ma'ana ka sa ido gurin kamar ina bane ka ce to dan kalla su sa ido kaga bane zai baya shine wa absiluhum ka kalle su wanzu Allah ka jira su wani lokaci ko kalla su kaga ide fa sawfa yusirun da sannu za su ga abin zai same su shine fa sawfa da sannu yubsirun za su ga abin zai same su shine akibata kufrihim karshen lamarin su to shine suke cewa cikin izgidi arba azabina afa bi'azabina yasta'jilun فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنظرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
a to wannan duka ubangiji maɗaukin sarki ya gwada masu wato lalle su yi imani in dai har ba imani nan ba to duk abin da za su ci gaba da yi amma su sani wa lalle akwai abin da zai biyo bayan duk abin da suke yi din to shine sai ya zama tun da an gaya masu cewa su yi imani in ba su yi imani ba lalle a jira masu a dan dakata masu akwai azaba nan zuwa gaba to shine sun kada kuma suna izgidi suna cewa kamar da ya juwaibir ya fi da hadisi cewa sai suna cewa to wai muhammadu sallallahu alaihi wasallama shin wai ina azaba take yau za su tarwa kaji kuma wai cikiya suka wai yau da ayan azaba ta da ake cewa za a yi din subhanallah wato saboda mutanen ba karamin watan abuwa su kai ba kwarai da gaske wanda dan dai ubangiji mu dauke sarki watan halimun ne shiya amma ina ba da haka na bada irin izgin da suka yi inda mutum ka hukunci ai da tuni da an dade da musu hukuncin tunda kaga irin abuwa da suka yi amma akwai wani abu wanda ake cewa da malamai suka ce shi wannan kam da ya faru lallai da da an samu matsala saboda can da suke cewa wai idan maza sallama ya zo yana yin sallah abu jahal ne yake cewa in maza Allah zo yana sallah shi kun yi sujada wai sai ya zo ya taka wai maza sallama to nan kam duk irin abu da suka yi na izgili to malamai suka ce nan da dai ta faru kan da ba ta yi kyau ba domin abin da Allah yake cewa don cewa sun kai wai in an ka zo aka yaka nan sai Allah shi sanar da zamaniya za mu haɗo su da balakun da ke ce zamaniya aka ce wai inda lokacin shi abu dalib ya yi gigin izgirin yin haka nan da aka ce jama'a suna kallo gaban mutane malakun za su yi tuwa kowa su doke su sai da shi gina su taya kaga ba kalma da riba ko to kaga ce kowa na kallo a ce malakun sun doke wata su da shi ya to ya kaga shi ke da zira to aka ce da ya kuskura ya haka din to da abin zai faru kenan to sai zan bari din ba to kaga ai duk hakuri da ubangiji wanda kin kaga an kai haka da kaga bayan launi to shi yasa kaji wata ba su ko ina azaba take ko bayan duk mashakar ta ayata ba ko wanda suke cewa Allahumma in kana hadha huwa al-hakim min indika fa amdir alaina hijaratan min as-samai aw itina bi azabin alim wa in dai gaskiya ne wannan azaba wannan alqur'ani da Allah zaka da shi a kawo musu azaba mana su amma su ruwan duwatsu daga sama halakar da su ba har suke fada subhanallah ta ma dai duka Allah madaukin zaki ya masu ranka mai saboda kasancewar dama shi duka albarkacin manzo Allah su samu sallallahu alaihi wasallam duk annabawan da Allah ya aiko duk abin da an kai musu to Allah bai kyale ba ka masu yake yi azabta da halaka da su baki daya amma saboda manzo Allah sallama shi yasa sai ya zama su ba a kama su ba Allah ya kyale manzo Allah sai ta shafi kiyama ne baki daya sannan za a yi ba kowa hukunci da dace ciya to shi ne sai Allah ya ce yanzu suna izgiri suna neman azaba yanzu aka bi azabi na ista'jiluna yanzu da azaba ta mu suke neman gaggawa ta wai amma maza a kawo ta sai Allah ce ai fa iza fa iza nazala Allah makaci nazala nazala daban nazala daban ko wata fasara fa iza nazala idan wannan sau koko nazala ne ka sani ba yawa saboda ka iza nazala dan aka ce nazala abinda aka saukawa da kadan kadan haka kamar alqur'ani da aka saukar da kirki aya aya aya nazala kenan nazala abinda za a saukawa lokaci daya nazala kenan to shi ne Allah yake cewa fa idza nazala idan wannan azaba ta sarka bisa hakihim a farfajiyarsu su waɗannan kafirai Allah ce fa sa'a sabahul munzirina lalle fa sa'a sabahul munzirina wato safiyar waɗanda aka magargadi sun ga kin imani ko tayin muni lalle wai ma'ana in har sun ka kuskura har sun ka bari da azaba ta sauka nan ko za su gane shine wannan wato safiyar su tayin muni shi yasa akwai hadisi da Imam Bukhari da Muslim suka ruwaita wanda manzo Allah sallallahu alaihi faɗa cewa inna idza nazalna bi sahati qaumin fa sa'a sababul munzalina yace in mun ka saukan mu kamar mana ruduna manzo Allah sallama in sun ka saukan gari da safi da asuba to yace lalle sahibi wanda mutane ta musu muni inna manzo ta musu shawo to shi da yake cewa fa sa'a sababul munzalina munzalina waɗanda aka magana kadi munzirina da manzo Allah sallallahu kasa waɗanda ka gargadin manzannin kenan eh to shi ne yake cewa wata wallahi anhu ka kawo da kai daga barin su ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hatta hin har zuwa wani lokaci wa absir ba za la kai dai ka dan saurara musu kullum ka kalle su da kullum sa musu ido ka gani fa sau bai musu nuna da sanu su ma za su ga abin da zai sauka gare su na azaba aka ce ya maimaita wannan saboda ta'kidi da ƙara ƙarfafa magana aka rubuta haka din kuma domin a bada hakuri ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce subhana rabbika sarki ya tabbata ga ubangijinka rabbil izzati ubangijin girma amma ya sifun dangane da abinda suke sifanta Allah madaukakin sarki cewa bi anna lahu walada cewa wai Allah yana da da wace sarki ya tabbata ga Allah wa salamun kuma amincin Allah ya tabbata alal mursalin bisa ga manzanni al muballighina an Allah tauhida waɗanda suke isar da tauhidi daga wajen Allah madaukakin sarki wa shari'a da kuma shari'o'i na Allah madaukakin sarki walhamdulillah dukan godiya ta tabbata ga Allah rabbil alamin ubangijin talikai ala nasrihim bisa ga taimakon su manzannin da yake yi sannan wahalaki wahalakin kafiri da kuma halakar da kafirai da Allah madaukakin sarki yake yi saboda haka Allah madaukakin sarki ya tsallake kai ne dangane da cewa suna jingina batan da zuwa gare shi din amma dai kaga su ma Allah ce musu ajira musu zuwa wani lokaci din nan gaba kadan su ma a saurara musu za a ga abin zai same su to shi yasa Allah ya wannan wannan kuma aya subhana rabbika rabbil izzati wa salamun alal mursalin shine kaga duk sanda za a yi abubuwa sai ka kashe sai an cika da ita wajen addu'a ko ko wajen wazifa an gama sai an yi ko lazumi ko da menene to wannan dama an ruwaita daga sayyidina Ali radiyallahu anhu a wasu kuma suka ruwaita daga Sha'abi har zuwa ga manzo sallallahu alaihi matsayin marfu'i hadisin cewa yana cewa duk wanda yake so watan a a ainihi watan a cika mashi cikakken awo na lada to duk in ya kai karshen zaman shi zaman diri to ya kanta subhana rabbika bil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillah shi yasa kaga an kasanya ta a cikin duk abin da ake yi shi yasa kuma duk malamai da yawa sun kawo ta a na wanda wannan wasu sun kawo ta amma kin ga sai da na ali din amma cewa shi ya faɗi wannan magana din a marmakin cewa a manzon sallallahu alaihi wasallam wasu kuma suna kawo ta a matsayin marfu'i ne har zuwa ga manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam wannan duka malamai sun kawo shi tun daga irin shi mai hashi shi alatu shi jalalani al-imam Ahmad Sawi kenan da irin malamu shi Ibrahim Yasir da Allah wani alashi tafsirin da irin Imam al-Bagawi alashi tafsirin shi ma da Imam al-Ta'alabi shi ma alashi tafsirin da kuma irin su Imam al-Mawardi alashi tafsirin shi ma da irin su Ibn Kasir shi ma alashi tafsirin duka sun kawo irin su Imam al-Qurtubi haka da Imam al-Nasafi da sauran dai malamai duk da yawa duk a cikin tafsirin su sun kawo wannan din iyaka dai wasu sun goyo shi a matsayin marfu da irin su mai littafin tafsirin Alusi da Ruhul Ma'ani da mai tafsir ruhul bayani duka ne suna dukkan mafiyancin malamai su duka da ya samu da su kawo wannan magana sai na alimin ba cewa duk inda mutum kaya zaman da zai ya kanta ita wannan subhanahu wa ta'ala da ba su kudin wa salamu alaihi shi saka ake yin ta a duk lokacin da aka kare a duk wani zama na wani lazumi ko nasu addu'o'i na mutum to sai ka mutum ya cika da ita wannan shine iya kare wasu ruwata daga sayyidina ali wasu kuma sun ci har zuwa ga manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam to kuma wannan shine karshen wannan sura ta suratu safati saboda haka za mu ainihin tsayana kuma sai gobe ina da ɗan lokacin yau kuma na kan sauran mintuna to to saboda haka da a takaice da shi ne wannan ɗin kamar da faɗa ɗin wanda shi na ɗaya kamar da faɗa shi ma da na cikin mai ashe shi ma ya kawo cewa wannan man ahabba an yi ka tala bin mikiyadin albani da ajiyar yau mai kiyamati fal yakun akhira kalamihi idza qama majlisihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin saboda haka a wannan wata dukkan tsoron na ayoyin da muka karanta a yanzu wata suna yin kan amince shi alƙur'anin gaba ɗaya abinda malaman tausayi suke cewa al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususis sababi shi dukkan ayoyi ana lura ne da abin da suke karantarwa din ba wai dalilin sauka ba kar mutum ya dauka a yanzu da kafin maka ake su ne dalilin su a dalilin sauka a su kada ake a'a ba da su kada ake ba da kowa ma ake wai ma'ana shi da kowa ake shi alkur'ani kuma dama yana magana da kuma har duniya ta kare shi yasa kaga shine babbar hujja ta manzo sallama dukkanin sauran manzanni da tafan su aikin su ya tsaya bakin nan amma shi alkur'ani har duniya ta kare shi nashi aikin yana nan kuma shi na duk duniya ne gaba daya kuma da muka faɗa da Allah ya fara cewa dama ya aiko manzo Allah zuwa duniya baki daya wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nadhira wata aya kuma yake cewa qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an ni manzo ne Allah zuwa gare ku baki daya to kaga kenan ashe da kowa ake babu wani mutum guda wanda aka ware kuma duk inda aka ji wani magana a alqur'ani da maza da mata da kowa dukkan su da shi ake da kowa ake wurin saboda haka shi yasa nan Allah hore ya tabbatar da cewa watan yana taimakon su waɗannan manzannin kuma bisa ga kowa da kowa wanda shi saka ake cewa malamai suke faɗa cewa manzon sallama ya ya kuka za su kai yaki guda 27 wanda ya zo da kanshi ya kuka wanda zo da kai ne ya kai shi da bakwai banda irin sahiya in ka ji an ce gazuwa yakin da mazala da kai ne ya zo in ka ji an ce sariya kuma yakin da bai zo ba amma dai ya haɗa rundunar sai tura da ita ne to wannan dukan su waɗanda maza na zo da kashi daga ba shi ke ba tura yaki din ba iyaka dai abinda malamai suke bambantawa suna cewa akwai waɗansu waɗanda maza salama har da kai ne ya yaki cikin su ne an gane waɗansu kuma kawai ya zo amma dai shi bai yaki a ciki ba ana cewa akwai wanda zai yaki za su kai kusan guda takwas waɗanda ya yaki a cikin su kamar irin yakin badar da yakin uhud hakan kana cewa ya yi yaki a cikin su da irin banul musdalik su ma da aka wani yakin nasu su ma ana cewa yaki cikin su da irin su a handak na goya yakin nan wanda muka tashi a cikin suratul azabi a yakin handak da aka yi wanda aka kewaye aka yi gidan rani wanda aka zagaye garin madina shi dinnan to shi ma duka manzo Allah shi ma tare da shi aka yi da irin banu quraiza da aka yaka yahuda nan kin da irin su khaybara da aka yi shi ma na khaybar duka tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi su waɗannan yaƙoƙan da irin su hunainu da ɗa'ifa haka duk kusan dai guda takwas ne waɗanda malamai suke cewa maza Allah ya yaki da kai ne a cikin su ne wannan shine wanda ka san a yakin badar a nan ne inda aka samu wani ina jin ko umar yusuf bin halafin ne shi doki ya yi turka ya ce shi wanga dokin bisa gare shi zai kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai shi saboda shi an ka zo yakin shi bai yaki ma da kowa sai manzo Allah ko da an ka zo yakin kuma an kai an kai ce shi wani ba da manzo Allah bai yi da kowa shi babba ne saboda haka subhanallahi wai an kai an kai shike ne to shi wallahi sai da manzo Allah zai yi ina jin kuma Yusuf bin Khalafin ne to shine sai kawai manzo Allah ya ce to ai ba matsala bane shike nan ko a ba shi mashi tun da ya ce shi da shi dai ga su eh aka ba manzo Allah ya bashi yanzu shike na ko da aka zo shi ga zama duka aka zo kawai sai manzo Allah ya kawai da yana da cika mai kibiya haka ga shike nan ko sai faru to karko sai kama raki yana da ba mahuda kashi mahuda kashi shi su can sauran kafin suna ce mai kai kaci karaki daga su ka wani ɗaya maka ta ma ya kasa suka ta mazala ya kasa bayan ta kowa wace ko yawwa kuma kasa bayan ta kowa wace saboda haka ba ya cewa an kai ai irin sukan da kowa zai yi bane ai mazala karfi shi ba na mutum ɗaya bane ba yana amanci irin jaruntar da ke shi da karfi na jaruntar shi ba irin ta kowa bace da rashin tsoron da jaruntar gaba ɗaya ba ɗaya bane tunda misali wajen rashin tsoron da aika kuma shakaranta shi cewa an taba jin wani kamar yanzu misali ka san yanzu ko ko ko har me yake an gaji a can gefe daban wajen gari mutum bai da ya hita shi kadai ko yawwa sai dai an taro an samu da ba sana hita to haka cikin madina aka ji wata irin ƙara ta fashi hakan ga kamar a ce ban ya fashi kawai mutanen garin madina an ka taso ana ta taruwa don a ji a ga menene yake faruwa bayan an gama haɗuwa an hita za a taya kawai sai an game da maza da shi ya taya dawo shi kadai shi ba ta jira kowa ba shi saboda sauri ma kai ɓata lokaci dokin da zai haɗa ba ko sirji ga rana bai haka ne kawai kawai sai suna gama da shi cewa a aiko kuma kawai inda ina ganin gaba wanda zai same ku sai aje labarin ma yake cewa kai amma da wanga doki akwai ta yakawar ruwa haya gama da wancan labari ba wa kaga in wani ne ya gaja ta ai labari ya tashi yawwa zai ci gaba da bada labari to haka yake kuma haka haka wannan shi ma ya wannan ko waki wannan sai mai kokon nan wanda rukana wanda shi wani mutum ne ba a taba kare shi wurin kokowa shi ko so guda ba ya zo ke ce manzo Allah wai shi yana son yayi kokowa da manzo sallama manzo Allah ya ce mashi ah ya ce to ai matsala kai ga kan wannan kana wasa da ko ba na wasa ko ba a wasa da ni ya ce a ya ce amma da sharadi in ka yarda za mu yi kokowa da kai in na ka da kai zaka musulunta ya ce ya yarda to shi ba taba kada shi ga sani ba za ka shi aka zo ya ce to shikenan sun ka zo manzo Allah ya shirya aka kama kokowa sai ga rukana sama sai ga shi kuma da kasa kwace to shi ne ta ce a shirya wani abu ya ba ba za a lati to shirya da gyara tun da gyara ba ya sake gyara kuma aka sake mai ta ya sabda ina ban ganin nahin kariwa misali kaga ta ya saba da wasu dinnan suna da kasar shaka ba za a ce mashi haso sannan dai gano abu nan dai ba watan ya gyara dan gyara ba yawa to saboda haka ba Allah shi daban ne kaga to shi don maza labe wannan suka ya ce na tafi shike ne mutu shike na tafi to wannan shi ne to wannan da yake lokaci ya insha Allah zama tsaya kuma sai mun sake dawowa gobe Allah ya kai mu rayuwa sai mu tashi a farkon suratul sa'ad insha Allah muna fatan inda muka daidai Allah karba muna amin kula kula kuma Allah ya fi muna amin Allah ya bata da jarawa amin alƙur'an Allah sallallahu alaihi wasallam
Assalamu alaikum malam da fatan malam ya sha ruwa lafiya kai maka lawo mutum ne ko asalawa alaikum da fata ma ya sha ruwa lafiya mutum ne ke dauke da azumi sai ya yi wasa sai mazi ya fito masa bayan ya fito masa
na wanda wanda yana azumi da rana kuma sai ya zama ya yi sha'awa ko ta wasa da wasu ko tunani ko da abu wanda hamaz zai fita gare shi to ga ka'ida ce matuƙa ya haka to wannan azumin nashi na wannan yinin ya ɓaci kuma ba cin abinci zai yi ba amma zai dore ya kawo bakin shi amma ya azumi ya wuce sai ya ranka shi guda zai ranka amma amma da kamar a ce abu ya yi girma ne hammali da ya fita gare shi to na wannan ba magana azumi guda bane magana ce ta kafara sai ya yi azumi na wata biyu jere ba hutawa dinan a gane inda zai yi azumi ila bai wuce sura guda ko biyu gaba da tsaya huta duk sun roshe gaba ɗaya sai ya koma kasa ya roƙe amma in ba zai da ya fita kawai sanin sha'a to wannan abin da wannan yin shi ya ɓace gaba ɗaya sai an sake rankawa Allah ke shi kenan
malam mutum ne ya yi mafarki amma yana kokwanto
cigaba cigaba yana kokwanto wani abu ya biyo baya shi dole sai ya yi wanka
a ya yi mafarki mutum da ya mafarki misali da rana a ko kuma na ba wani abin da ko kai tsaye ya mafarki da shi dai shin amma sai dai ya duba ga ƙa'ida an ya mafarki da zai duba ya gani ne shin ya ga akwai mani ya bata shi in haka ne shikenan zai yi wanka in kuma mutum ya tashi ya mafarki amma ji ba ga ba wani abu da ya same shi shikenan ba wani wanka da zai ba da wata matsala kawai
malam mutum ne ya yi tafiya mai nisa har lokacin sallar asuba ya yi da ya sallar ba har misalin ƙarfi biyu shi idan ya zo zai karatu sallar asuba da nan zai bayyana ne da ranar misali kwarai da gaske ita sallah duk wanda kuce mutum haka aka ranka ta in da ra- in ta rana ce da ta- in in ta bayan aka bayyana karatu ne bayyana wa zakai ko da karfe na wani ba da karfe ko da zawar ko da zawar da zai ta kusa ya a bayyana zai karatu na ba koyi ba zai ba sallolin da aka koyi masu da makocin da ba suke eh salloli ne an sani wadda dare sai kuma sallolin da aka ba hudu ba su ne ake ba bayyana wa karatu sallar idi irin da sallar juma'a haka ga don ana musu huduma ne kaga su da rana ne amma ana bayyana karatun su to ana cewa waɗanda aka waɗanda adda huduma su ne ake ma waɗanda adda huduma su ake ainihin a su ake ma bayyana karatu gare su ko da da ranar ne na ga ganin sun kuce ranar za a ranka ta
malam me yasa ake karanta sura uku a kulhu wallahu da falaki da nasi a shafa ido yake yi haka na ba za ta saura shi ne na'am aka yi kallahu mutum ne ya ɗauki abu ne sadaka ma'ana da zai yaba wani mamaci shin akwai lada ko kuwa abu ne ne kwarai da gaske mutum yana ba wani sadaka wanda kamar mutum yana da wani wanda ya rasu sai ya bayar da sadaka na Allah ya kai mashi lana kwarai da gaske ana kai mashi lana ko ma ka zanna ne sai kai wani abu misali istighfari ko kan ko salati ko wani abu sai ka ce ka ba da lada ce zuwa ga wani wani wanda ya rasu duk lana za ta kai mashi kwarai da gaske duka ana yin haka ne Allah ya samu dace shi kenan ko Allah ya bada sagora Allah ya biya bukatun da kai Allah ya karbi dukkan wanda muke gudanarwa a cikin wannan azumi muna fatan dukkanin a bayan da Allah ya kibata a cikin wannan wata Allah ya samu daga cikin su Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da nasuwa muna da kuma Allah dukkan abin da ya tsananta gare mu Allah ya yi muna Allah ya kusa da mu daga cikin dukkan wani kunci da takura muna da kuma Allah ya yi wa dukkan musulmin duniya baki ɗaya duk halin da suke cikin wani halu alfarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih wa Awwal وخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والآله إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله ما شاء الله